أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من سوء فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا النشور يوم تشقق الأرض عن الكفار ذلك حشر علينا شركه يوم تشقق الأرض
يوم تشقق الأرض عن الكفار ذراعا
ذلك حشر علينا شركه نحن أعلم بما يقولون وما أنزل عليهم
فذكر بالقرآن إن يخاف وعيد Allah subhanahu wata'ala a cikin wayannan ayoyi yana yin bayani game da yadda su wayanda suka yi imani da shi yadda za su bauta masa kuma yana ƙara tabbatarwa ko kafirai su so ko su ki shi ne dai yake yin komai shi ne mamallakin komai kuma kowa bawansa ne kuma sannan ga yadda za a yi tashin kiyama din yadda za a yi tashin kiyama a aikace kuma ba wani abu ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mai wahala ba su ne suke ganin cewa wai idan an mutu ta yaya za a yi a dawo to shi a gurin Allah subhanahu wataala abu ne mai sauki wannan wala kada kalakanar samawati wal arda hakika min halicci sammai da kasai wa ma baina kuma da abin da ke tsakaninsu wa ma masana min lugu amma babu wata gajiya ko wata wahala da ta same su yahudawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suna tambayar sa in dai shi annabi ne to ya gaya mana yadda Allah subhanahu wata'ala ya halitta yadda ya halicci sammai da kasai da abin da yake ciki shine ya yi musu bayani dalla dalla Allah subhanahu wata'ala ya halicci kaza ran kaza har sai da ya gama kwana shida sannan kuma ya ce shi kinan sai ya tsaya sai suka ce yiwa ai ba ka karasa ba su suna so su cewar ya ce kuma ya huta a rana ta bakwai sai ce sun mastawa al'arce yauwa ya daidaita kan al'arshi wato ya huta sai ce a to wannan sai ya fata wa annabi sallallahu alaihi wasallam a rai cewa to shi Allah ce ma masana min lugu ai babu wata gajiya da muka ji barantana har ma mu huta kuma an ce rana kaza rana kaza kawai dai lokacin ba wani zancen rana ko na ba kaddarawa ce a kashi na daya an yi kaza kashi na daya an yi ko chapter daya an yi kaza har zuwa shida a ta bakwai kuma ya kasance ya daidaita akan al'arshi fasagir saboda haka ya rasulallah ka yi haƙuri da abin da mushrikai kafirai suke gaya maka na taurin kai game da kin karɓar wannan saƙo na Allah subhanahu wata'ala ci gaba da haƙuri alama ya ƙulun game da abin da suke faɗa kin ce kai boka ne ƙura'anin bokanci ne mawaƙi ne ƙura'anin waka ce kuma matsafi ne shi ƙura'anin tsafi ne ko sun ce ma ku duk abubuwan da su ma duk a ruɗe su boka da eh, matsafi duk masu hankali ne ake su saboda ka su yi tufka sore to dai ka dai yi haƙuri da irin waɗannan munanan maganganu da mummunan raddi ko mummunar amsa da suke baka idan kai kiransu wasabbihi bihamdi rabbika sai ka tsarkake ubangijinka da kuma gode masa kabala shamsu wa kabal guru kafin hudowar rana sallar asuba kenan wa kabal guru da kuma kafin faduwarta sallar azhar da sallar la'asar wa min ana ille a kokun wa min alle da kuma dare ko cikin dare kamar sallar magarba da sallar isha ko sabbihi nan ma kayi tasbihi wa idbar sujud da kuma bayan salloli wannan an yi magana salloli kuma an magana tasabihi tasabihi dai wanda ake yi subhanallahi walhamda wala ilaha illa huwa wato subhanallahi 33 walhamda 34 wala akbar 33 shi ma subhanallahi 33 walhamda 33 wala akbar 33 la ilaha illallah shi kuma cikin wato 100 din haka za ka rike kawai wato ka bayan cewar kana yin salloli farilla kuma ka hada da nafila kila salloli ma ana kiran su subaha sallolin nafila duk dai wannan ayar ta kunso irin waɗannan abubuwa masu talakawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa zahaba ahalin dusuri bil ujur masu hali masu kudi duk sun fashe ladan ya rasulallah saboda haka yadda muke yin sallah su ma suna sallah muna azumi suna azumi muna zaka suna zaka ga wanda yake da halin duk ayyukan musuluncin nan muna yi suna yi kuma sannan amma su kuma suna yin wani abu wanda mu ba mai suna yin sadaka suna yin zakka suna taimako saboda ka duk sun kwashe lada shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kasance yake subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 wala ilaha illallah wala ilaha illa wahdahu la sharika lahu wato dai cika ɗari inda la ilaha illallah to Allah ta'ala zai bashi abin da bai biyo wani ba ya tsere kowa da ayyukan alhairi wanda ma ya tsere mai to zai kamo shi shi kuma ba za a kamo shi ba saboda ka suka ji daɗin wannan suka godiya suka tafi can ma su ma wadatan mawadatan sai suka ji wannan labari su su ma sai suke yi su ma suke yin tasbihin nan bayan kowace sallah sai kuma su talakan suka sake dawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ci to dai mutanen nan sun dai kuma ji wannan labari da ta gaya mana na falallan nan na gara ba sannan su ma kuma suna yi to ina dubar to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ai zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan eh, wannan kuma ai falala ce ta Allah yana biya wanda ya ga dama daga sai ku hakura Mm. wannan zai nuna maka cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wani mutum ko su mutane wani aiki ko wata farala ko wani alkhairi to da wanda ike gun da wanda baya nan da wanda aka haifa ma da wanda duk sun shiga ciki duk kowa idan ya ji kawai sai ya ci gaba da aiki da shi duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wani ko mutum ɗaya ya gaya to ya gaya wa kowa sai dai idan ya faɗi abin nan wannan kususiya ce wannan kawai wane kai kaɗe kawai aka bai wannan ya faɗa aka ji amma in ba haka ba duk abin da ya faɗa na falala da duk wanda ya ji to ya kasance wannan falala da ya faɗa wato ta gama kowa da kowa da wanda ike raye da wanda ma ba a haifa ba sami ka saurari kai wanda ake magana da shi al-muqatab ka saurari yawma yunadi al-munadi ranar da mai kira zai kira shine mala'ika asrafil zai kira ranar tashi kiyama ranar musa ta biyu zai kira cewa halin mu il duk halitta gaba daya a yi gaggawa a taho wajen hisabi yau ne rana tashin kiyama zai kiran ne daga ina min makanin ƙari da guri wanda yake kusa akwai fasi wanda yake a baitul muqaddas nan shine yafi da kusa kamar da sama kenan kuma shi ne tsakiyar duniya wani daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wato mi'iraji nan ya fi kusa da sama yin makanin karib da guri wanda yake kusa da sama ko kuma tun da yake sama ne sosai to zai kasance za a fi jin kiran to wani suna ce a'a makanin karib da ake nufi shine kiran wato kowa zai ji shi a kusa da shi ba wanda zai ji kiran a kusa wani kuma ya ji shi a nesa kowa a kusa zai ji kiran tunda Allah subhanahu wa ta'ala ke huwa a ƙarfi ilimin habalin wari ya ma fi kusanci da mutum da jijiyar wuyansa ba wani bukatar cewa sai an hau wani guri sannan za a yi kiran sannan za a jiyo yau mai sama'una kaiha ranar da za su ji wato kira da za su ji tsawa bilhak ta gaskiya ana sha su fito a yi gaggawa a taho duk wanda yake cikin tsabari kuma zai zai fito gaba ɗaya Allah zai haɗa kamar yadda muka bayani a baya zalika yawmul kuruj yau ne ranar fitowa daga cikin kabari inna na hannu nuhuyi wa yumit abinda suke musu to yau zai tabbata tabbatar mu ne nuhuyi muke rayawa kuma muke kashewa kuma wa ilainal masir kuma gare mu za a dawo kama bada ana awwala kalkin nu'idu wa adan alaina kamar yadda muka fari farkon halitta to ha kuma za mu mayar da wannan halitta din wannan alkawari ne muka ku kafirai da kuke musu kuke cewa ba za a tashi kiyama in an mutu ba za a dawo ba za a yi hisabi to gashi yau ne ranar an faɗa kunki mai da ake cewa rana ba ta karya yau mace shakakul ardu an hunsira ranar da a ƙasa take tsagewa sira'an su fito cikin gaggawa zalika hashrun alaina yasir wannan shine tashin alkiyama raya matattu a gurin mu yasirin ya kasance wato mai sauki eh ba kamar yadda suka dauka ba idan an mutu suna ganin cewar za a sha wahala wato abu ne sai an haɗo can kamo can tattaro can a kwaɓa wannan a zo a hada da wannan a liƙa wancan a a gurin Allah kawai cewa zai kun fa kun kawai kafin kawai sun ya ɗaure nun har abin ya zama a gurin Allah ba wani abu ne mai wahala ba yadda aka ji shi nan haka yake nahnu a'lamu bima yaqulu mu ne muka san abin da duk suke faɗa sun dame mu da cewa mata hazal wa'adu in kuntum sadi wai yaushe za a tashi kiyaman nan in har gaskiya ku yaushe ne za a yi azabar da ake cewa su suna so ma wato ma azabar maza maza in gaskiya ne wai za ta tula alaihim ayatun قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أثر الأول وإذا قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك har ma suka ya Allah in ya har gaskiya ne wannan azaba da ake faɗa fa amdir alina hijarat min sama wai ai musu ruwan duwatsu daga sama nauta au itina bi azabin alim kullun kana azabin alim to shikenan ko kuma a zo mana da azabin alim din haka suke gaya wa annabi sallallahu alaihi Allah ce duk na san wannan duk na san abin da suke faɗa su kuma muminai su ma na san abin da suke faɗa wannan shine basira duk yadda ka kwallo ka kalallan kaya magana kai abin Allah ta'ala ya san manufarka kuma anta alim bi jabbar sai baka zan wanda za ka rika cilasta musu dole sai sun yi imani a fa anta tukuri nasa a ta ya kunu mumini yake matsanta mutane har sai sun zama mumini Allah ne in ya ga dama wannan ya zama mumini in ya ga dama wannan ya zama kafiri abin ba a hannun ka yake ba inda ka la ta hadiman ahbabt walakin Allah ya hadi man yasha ba za ka shiryar da wanda kake so ba Allah shine ke shiryarwa da wanda duk ya ga dama huwa alam bil muhtadi kuma shi ya san suwa ya shiryayyu to kar ka dauka wannan ko an tauye damar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita wajen shiryarwa Allah ta ce wa innaka latad'u ila sa'in wallahi sai kai kira zuwa tafarki madaidai wa innaka latahdi ila siratin wallahi sai ka shirya ila siratin musaki zuwa tafarki madaidai siratin lahi alladhi lahu ma fis samawati ma fil ard tafarkin Allah wanda sammai da kasai nasa ne ala illa tasil umur komai zuwa ga Allah yake komawa amma tun asali dai shiryayye sai wanda Allah ta'ala ya shirye batacce sai wanda Allah ta'ala ya batar a cikin hannunsa kuma an ta'ala yin bijabbar ba kai za ka tilasta su domin aiko ka dan ka rika tilasta mutane sai sun bi tafarkin da kake so kuma kai ba wani azzalimi ba ne walau kunta fazzan galizar kalbin lamfagu min hauli abinda muka ce da kai ka bi su a hankali da haƙuri da lalama ba abinda kawai shinin ka isar da sako ka wa ma'alar rasuli illal bala in alaika illal bala ba abin da yake akan ka illa isarwa in je ka isar to ka gama aikinka wa zai shirya waye ba zai shirya ba wannan kuma yana wuri haka ya kamata duk mai wa'azi ya zama shi dai ya isar amma ba wai ce zai tilasta wa mutane dole sai sun bi abin da yake so ba Allah ta'ala ma bai tilasta masa dole sai sun bi abin da yake so ba zai iya yin komai komai nasa ne kowa nasa ne idan ya ga dama ba wanda zai kasance bai zama mumini ba a duniya ga baki ɗaya da mutum da allah idan ya ga dama kuma duk gaba ɗaya sai duk a zama kafirai ba wani rigin ɗaka to amma saboda shi ba mai tilasta wa mutane ba ne sai sun karɓi abin da yake zuwa shi ma allah da kansa shi ne ya aiko manzanni kuma da littafi su rika bin mutane suna gaya musu saƙonsa kuma da lalama isar wacce kawai ta su ma ba za su tilasta ba faman sha'afal yumin faman sha'afal ya kafir wanda ya ga dama ya zama mumini wanda ya ga dama ya zama kafiri shi kenan la ikraha fi din ba dole ga addini kada ta bayyana rushd min shirya a fili take haka ma bata a fili kowa gyara ya sani kowa bata ya sani inji dan kwayo to kai kuma a ina ka samu matsantawa mutane dole sai sun ji ra'ayinka dole sai sun bi aƙidarka dole sai sun bi ƙungiyarka sai sun shiga ƙungiyarka a ina ka samu har ma idan ya kasance ba su bi ba ka bi su da munanan kalamu da munanan maganganu kila ma da kashe su alhalin fa suna kan tafarkin allah ma fa to ko kafiri ne Allah ta'ala bai ce kai mar haka ba sai dai idan ya taba ka amma in dai za a zauna zaman kuda da kai da kafiri ko da gida ɗaya kuke lakum dinukum wali dini Allah ta'ala ce kowa ya je yi addininsa kai kai naka ni ne nawa kulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malu ka ka gaya musu ni aiki na daban shine musulunci ko aikin ku daban shine kafirci antum bari'una mimma a'malu duk abin da nake aikatawa Allah ba zai tambaye ku dan me nake yi ba kuma in sharri ne ba zai shafe ku ba in alheri ne ba zai shafe ku ba wa ana bari mimma ta'amalu ni ma ba ni ba abin da kuke aikatawa in kun aikata sharri ba ni zai samu in kun alheri akan ku zai kare kuma da suratul tauba ko kuma yunus ne ko a yunus kullatu sa'aluna amma ajaramna wala nusalu amma ta'amalu ba za a tambaye mu ba za a tambaye ku abinda muka aikata ba kamar iya da mu ma ba za a tambaye mu abinda kuka aikata ba su ta sabai irin waɗannan ayoyi wanda Allah ta'ala yake nuna irin wannan lana a amarna wala kun a amalu aikin ku daban namu daban su da Allah tun da Allah ta'ala ya raba aikin nan kowa da nasa don menene wani kuma yana yin nasa kai baka shiga nasa ba kai baka hana shi ba amma shi shi kuma dole sai ya zo ya ce dole sai ka yi irin nasa in ba kai ba to kai kafiri ne ka kafir cewa Allah ka kafir cewa Allah sallallahu alaihi wasallam annabin ma an cewa ma anta alim bi jabbar za ku gane cewa mafi yawan masu wa'azi ko da dama a cikin masu wa'azi a wannan zamanin akan bata suke ga yadda Allah ta'ala ya shirya za a shiryar da bayinsa su kuma ga yadda suka dauka har ma sun fi Allah din wannan shine wuce gona da irin wanda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli shi ga Allah yadda yake yin wa'azi manzannin da ya aiko ga yadda suke yin wa'azi in rikici ne ya ce a bari sai an je tashin kyama shi zai ware shi ne alkali alkalin alkali ba in ka jima ana alkalin alkali sai idan akwai wani alkali to Allah ta'ala bai sa ko wani karamin alkali ko wani mala'ika a duniya a ce zai yi wa mutane hukunci akan abin da suke aikata ba zai iya cewa kai wani daidai kake kai kai wani ba daidai ba tunda kai wani ba daidai kake ba kai to kai dan kaza ne kai kuma kai kai kuma dan kaza ne ni kuma dan kaza ne to to saboda haka ba haka Allah ya shirya ba wannan wuce gona ne da iri wa ma anta alayhim bi duk wannan ita wannan ayat ta wayannan ayoyi suke fassara wannan فذكر بالقرآن من يخاف وعيد kai wa'azi da alkur'ani amma ga wanda ya kafu yake jin tsoron wa'i mumini kenan wanda yake jin tsoron Allah wanda yake jin tsoron mummunan sakamako shi za ka yi wa'azi da qur'ani kullum qur'ani shi shiriya ne ga shiryayyu ba shiriya ne ga batattu ba hudallil muttaqin ne so daga surar ta fara da qur'ani ta kare da qur'ani qabuwal qur'ani majid kuma take wazza kirbil qur'ani so daga a tsakiya kuma Allah ta'ala ya kawo irin abubuwan da yake so da shata yake cewa farko ya ce hassan na hussein a ƙarshe kuma ya ce hassan na hussein a tsakiya kuma ya yi abin da yake so da farko allah ya ce ƙura'ani a ƙarshe ƙura'ani a tsakiya kuma ya yi wa'azi ya ce zai tashin alkiyama ya ba da amsa ga wanda suke musu matsayinsa da ƙudurarsa wani shi sura ta zariyati ayu da najin hamsin da arba'in da hudu kayan da biyar kai zai ibu najin ba su da yawa ban san mutu saba'i najin sotun lazi ake ma haka take ko irin wa'annan surorin wanda suke akasi kamar ka tafi waccan tsori ita kuma sai ta kara da guda biyu sabon arba'u na aya ya arba'in da bakwai ke na ku akwai irin su da mai arba'in da hudu arba'un wa arba'una aya muna da sa'al sa'il bi azabin waqi arba'un wa arba'una aya sutur ra'ayi eh ita ma surar ibrahim hamsin din ce ko ita ma kaman wannan take hamsin arba'un amma fa wannan a warshi ne ba ga wani gwani can malam hukun shi ma tilawa yadda ka sani dai har yanzu tun da muke karatu da ibn taba yi harafi daya ya bace masa man an sani ko ga man duk ga ga ga can mahiru ne sosai da sosai shi kuma wani shine mahirin mahirori kuma mutane abinda ba sani ba fa liman ne fa kuma babban limami ba irin limamai jika kayi su irin na hukuma ba kamar yadda shigan malam ne a kisa yakan nan kiro na'ibin masallacin murtala wanda duk mutanen da ke gani suna yawo a mota suke ko da kabar yawanci yawanci wato shine ya sa musu suna shi ya rada musu suna kuma in sun mutu shine yake musu sallah kuma shi ya daura auren iyayensu kuma yanzu ya zo su ma yana daura nasu to shi ma haka duk abin da ya tafi nan sabuwar gandun ne abin da ya tafi uh, nan tukuntawa duk wannan dai kewayen unguwannin duk shi ne fa limamin wannan gudu daga matsayin nasa ai ba karami ba ne so da in kusan kama ba za mu yi magana kan su zariya ce na duba wani littafi kai sai na ga wani rubutu da na taɓa yi zai kawai shekara ko ashirin ma na
بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يعرف أنه من قتل قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أجان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون kuma wannan sura ta zariyati an ambace ta da suratul zariyati saboda wannan lafazi da yake wa zariyati zarwa wato mala'iku inda suke motsa a zariyati ana nufin wato kamar iska wacce take motsa abubuwan da ya kasance take kawai a guri daya inda magana ce ake ta tashin alkiyama magana ce ta kaiwa da kawowa so daga Allah ta'ala ya rantse da irin waɗannan masu motsi mai zariya cizarwa iska wacce take ta kada abubuwa ta ɗauki ganyaye ta ɗauki takaddu ta ta haɗa bishiyoyi sai ta ta ɗauki ƙura da ƙasa ta yi sama da su ta yi nan da su inda da yadda kuke gani a jikin guguwa ku ga cewa kura ta turnike da akwai ka'idoji da Allah ta'ala ya ajiye wa ƙasa irin yadda da akwai gun da za a je in kai ta yin sama to akwai inda da ƙarfin ƙasa zai kare ba za ka iya wa damar ko ka yi za ka iya ƙasa ba za ka iya yi ba ka yi ka yi ka dawo ƙasa ba za ka dawo kamar idan ka shiga teku cikin teku in kai nisa to ka yi ka yi ka dawo ba zai ba sai ta je ruwan ita tura ka ciki yi ta tura ta ce saboda idan ya taho ya taho ya taho ya taho ya taho to idan ya zo gaba idan ya san kuma sai ya koma in kuma sai ya sake tura ka to in dai ba da wata dabara da wata hikima ba to ba za ka iya dawo to a can sama ma akwai inda in ka je ba za ka iya dawo ba yanzu gun da jirage suke sai je kawai su tsaya kawai haka an ba su iya kasa ba ko da an kashe injin sai je su tsaya a sama to akwai kuma gun da kaje dole sai dai ka yau kasa dole ba dama kai sama akwai iyaka to irin wannan iska ita kuma ba ta da wannan shamakin duk wannan ka'idar ba ta hau kanta ba in ta ga dama ta wuce inda ake sama ce sama in kuma ta yau kasan inda kasa za ta jawo ta jazibiya din kuma ba za ta yi ba sai kuma take to ita ba ta da wannan shafi saboda ka inda duk ta ga dama haɗawa ce saboda ka wannan runduna ce ta Allah subhanahu ta'ala in ya ga dama yana yin komai da ita yana yin azaba da ita yana yin rahama da yana yin ɗaukar abin da ya ga dama ya kai can ya dawo da shi to da wannan Allah ta'ala ya rantse to shi za aka aka saka mata wannan suna sotu zariya an duba sura ce wacce nan ana maganar tashin alkiyama cewa ba shi da wata wahala to sadaka wannan sura za ta kara tabbatarwa da wani ita ma sura ce ta maka eh, ayoyinta 60 ne sura ce ta maka tunda surar maka ce abinda take ta kokarin tabbatarwa shine tauhidi tabbatar da tauhidi da kuma cewa lallai lallai Allah subhanahu ta'ala zai tada matattu shine ya halittar farko kuma shine zai mayar da kuma halitta din a ranar tashin kiyama kuma yi musu hisabi daga sura kamar irin yadda wannan sura ta kawo mana iskar annabawa a dunkule bata ce komai ba sai dai kawai kazzabar qabalahum qaumu nuhin wa ashabur rasul wa samud irin wannan ta faɗa kawai ta wuce to amma ita wannan sura kuma sai ta sai ta tafasili sai sai ta faɗaɗa kamar yadda zamu ga iskar annabi nuhu a ibrahim da farko sannan sai annabi musa sai annabi hudu sai annabi salihu sannan sai mu kawo kuma annabi nuhu din shi zai zama karshe za ta kawo filla filla kowanne da ya kira jama'arsa da ba su yarda ba ga abin da aka yi musu wannan zai nuna maka cewa surar da wannan sura da waccan din Allah ta'ala yana sane ya jera su in za ka zare bismillah tsakanin za ka cewa ba bambancin abin da suke magana kamar ci gaba ne da abin da yake surar da ta gabata so tuka wannan dai shine ɗan dangantaka tsakanin wannan sura da kuma wacce ta gabata Allah subhanahu ta'ala ya bude wannan sura da rantsuwa da iska wacce take iban ko menene wacce take kada abubuwa wacce take turnikewa kura take iban yashi take zarwa azariya ce zarwa wacce take yada kura da ƙasa take harraka duk abin da a tago ta kansa kamar irin yadda aka yi wa mutanen annabu hudu Allah ta'ala idan ya ga dama iskar sai ta zama ita ce azabar rihun fiha azabun ali iska ce amma akwai azaba a ciki ko kuma ta zama wa arsalan riyaha lawaki hau sai mu aiko iska lawaki ha wacce za ta yi kamar shigen barbara ga gajimare can sai ga kuma ruwa shaya nushiran bai ne dai iska ce amma ta zo bushiran mai yin albishir kafin ruwan sama ya zo sharar fage wace iskar kuma azaba ce ma min shi a tattale illa ja'alahu karrami ba wani abu idan ta zo kansa sai ya zama karrami wa fi adi zartana alaihim rihal aqim ma tazaru min shi a tattale illa ja'alahu karrami a game da adawa su kuma izartana alaihim rihal aqim yayin da muka aika musu da iska aqim bakarara iskar da bata haihuwa me haihuwar iska shine ta haifar da ruwa to amma wannan aqimin shi babu ruwa ce me aikin nata ma ta zarmin shi'in a tattalin illa ji al-mukarrami ba ta barin kowane irin abu ta zo ta kansa sai ta mai da karrami daga gari kawai fulawa to duk iskar nan ce azhar ya ci zarwa falhamilati wikira kuma Allah ta'ala ya rantse da gajimare wanda yake dauke da nauyi nauyin mai nauyin ruwa shi ma in kaga gaji wani ai ba tsaye ke ba shi ma tafiya yake daga hadiri ya taso daga gaba yana tafiya kullum in ka gaji darma wa'insu su yi nan wa'insu in kana dubawa sama ba a tsaye suke ba faljariya ce yusra da kuma jiragen ruwa waɗanda suke tafiya a cikin kogi a teku yisuran a hankali cikin sauƙi duk waɗanda suke shiga jirgi sun san haka musamman irin jiragen nan ne yanzu da za su suke da inji suna tafiya a cikin ruwa sai dai kawai kamar ma ba komai kamar a zaune falmukassimati amra kuma Allah ta'ala ya rantse da mala'iku waɗanda su ne ya baiwa umarnin rarraba al'amura raba arziki ko waɗanda abubuwa wanda masu rai za su yi amfani da su ke rarraba kamar misali mala'ika jibrilu an ba shi aikin masinja tsakaninsa Allah da annabawa shi ne manzo mursali tsakanin annabawa manzanni da kuma Allah subhanahu wata'ala Allah ya bashi sako ya kawo wajen annaba su su faɗa ya kai wa Allah subhanahu wata'ala shi kwa mala'ika mika'il to shine wannan mai raba abubuwan da ya shafi abubuwan da za a yi amfani da shi duk abubuwan da mutane za su yi amfani da shi duk abubuwan da masu rai za su yi amfani da shi mala'ika mika'il a sarafil kuma ba mun ce shine mai busar kafo ba yanzu zancen da ake ma kafon yana bakinsa ya sunkuya ma yana sauraron umarni a kuna masa ya fitila ko birin layi ko wani jar fitila ya busa yana sauraro shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta ya za a ce ya ji daɗi ya samu kwanciyar hankali ga asarafilu mai busar kafo ya sa kafan fayin zancen da ake a bakinsa shi yana faganinsa ba ya sa kafo a bakinsa har ya sunkuya ya ya sunkuya ya shirya kawai busawa kawai ike jira yana kallo har yanzu fa yana yana iya busa ko yanzu ko an jima aikinsa kenan kuma ga wanda kun shi kuma aikinsa daukar rai wani suna ce a zaira'ilu ne wani suna ce ba shi da suna malakul maut ne malakul maut na fi wikila biko mala'ikan mutuwan da aka wakilta shi da ku gare ku su mai larabi kun turja'u wajen sajara to duk wannan Allah ta'ala ya rantse da shi Allah yana rantsa da abin da duk ya ga dama kuma duk abin da ya rantse da shi yana da muhimmanci duk nan abubuwa suna da muhimmanci ya rantse da iska mun gani gashi ya rantse da gajimare ya rantse da jirgin ruwa ya rantse da mala'iku wanda suke rarraba abubuwa a tsakanin halittu to meye kamar misali me yasa ya rantse a kan me ya rantse inna ma tu adun la sadiq waɗanda suke yin musu da cewa ba za a yi tashin kiyama ba waɗanda suke musu cewa ba za a yi musu sakamako ba in sun yi kyakkyawa a saka musu wanda ma yake wannan zaton shi wannan baya ma cin waɗanda sai an rintse masa wanda suke ganin cewa alkawarin da aka yi musu in su bi Allah ba za a yi musu azaba za a yi tashin kiyama in sun mutu za a tashe su to a kansu ne ya nutse inna ma tu'aduna lallai abin da aka yi muku alkawari la sadiq gaskiya ne wallahi dufa yadda Allah subhanahu wata'ala mutanen nasa ne halittar tasa ce wutar tasa ce aljannar tasa ce amma sai ya rantse ya sake rantsewa wai dan a yadda da abin da yake ba ya aiko manzanni akan wannan amma ba taɓa samun rana ɗaya saboda ka ƙi karɓar saƙon Allah ka zo za ka shaƙi iska ya hana iskar ba ka mutu ko za ka sha ruwa ruwan ikili ruwa duk yana da ikon wannan ko ka zo sha ɗin isha ke ka kan ko ka zo za ka ci abinci ko ka rasa abinci ko kuma shi kenan da ka fara irin wannan uh, tamardancin kawai ika shi ka duk baya yi yadda zai bewa annabi iska ya ba shi kariya ya ba shi mala'iku su kare shi ya kula da shi to haka zai bewa fir'auna shi ma ya ba shi kariya ya ba shi iska ya ba shi abinci ya ba shi lafiya Allah ta'ala baya bambanta so da ka kai ma mai wa'azi ka koyi irin yadda Allah ta'ala yake yin wa'azi ta kallaku bi aka lakilla ku ɗabi'antu da irin ɗabi'un Allah subhanahu wa ta'ala wa inna dina da waƙi kuma sakamako za a yi hisabi duk wanda ya yi abu kyakkyawa za a ba kyakkyawa wanda ya yi mummuna mummuna to akan waɗannan ne ya yi wannan rantsuwa sannan sai ya sake rantsuwar akan wani abu da zai faɗa wasu sama'i zatil hubuk kuma hannu ya zo ya rantse da sama zatil hubuk wacce ta kasance ma'abuciyar hanyoyi hanyoyi ba hanyoyi da gani hanyoyi na yin abubuwa iri-iri kuma wacce ta kasance kyakkyawa wacce ta kasance tsararriya wacce ba wani abu da za ka gani wanda ya kasance bai yi daidai ba saboda haka kamar yadda ya faɗa a farkon tabara cewa ka dubi sama kamar yadda muka faɗa can baya a surar da ta gabata cewa Allah ta'ala ya halicci sama ya ƙawata sama ɗin ya kawo taurari ya mata ado kuma wa malaha min furuji ba za ga wata ƙofa ko wata tsaguwa ba to wannan ma abin da take nufi kenan Allah ta'ala ya kyautata girin sama ya kyautata ta da abubuwa na ƙayatarwa da inganci to meye jawabi na wannan rantsuwa innakum lafi qaulin mukutal wallahi kuna cikin magana wacce take mai karo da juna kun ce in an mutu ba za a tashi ba in an mutu shi kenan kuma yi hulukuna illar da har ba za a tashi kiyama sannan kun kun ce kun ayi gumakan nan muna bauta musu ne saboda a ranar tashin kiyama su cece mu to ku da kace ba za a yi tashin kiyama ko kuma ya kuce kuma ga har ga wani da zai cece ku a lahirar kuma kun ce qur'ani waka ne kun ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam mawaki ne kun ce har yanzu kuma majanuni mahaukaci ne kun ce kuma har yanzu boka ne to shi majanuni ba mai hankali ba ne boka kuma ai mai hankali ne ko matsafi mai hankali to wannan magana haka nan ba makama ku faɗa ku ware ku fa saboda ina ku fi kaulin muku tale wallahi ku kuna cikin magana ne mai saba wa juna mai cin karo da juna yufa ko an man ufik wanda aka kawar daga shirya an kawar da shi wannan mata na nuna cewa Allah ta'ala shi ne yake shiryawa da wanda ya gada ba amma duk wanda ya bata din da saninsa ne wai ba wai ya bata ne ya fi karfinsa ya bata ba hakanan wanda ya shirya da saninsa ne ba wai ba akan a sani ko karfinsa ko yayi wani abu wanda bai sani ba mutum na sarrasu ko da wayannan abubuwa da kuke faɗa ƙarya ne ke dangantawa da Allah subhanahu wa ta'ala abin da Allah ta'ala wani ma Allah ta ce ai bai sani ba wai abuduna ma la yarrun wa ma wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula shafa'una indana indana suna ce wannan shine za su cece mu a wajen kula tu'allimuna la bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard za ku sanar da Allah abin da bai sani ba a sama da kasa shi dai Allah bai san yana da wani abokin tarayya ba قائم على كل نفس بما كسبت وجعلنا شركاء قل سموه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض da za ku sanar da Allah ne abin da bai sani ba a ƙasa akwai abin da Allah yake cewa shi bai sani ba shi dai bai sani ya da abokin tarayya ba don saboda babu in akwai shi shi ne yake yin sa to bai yi ba sai wani zo ce yayi zai ce a ni ban san nayi ba to saboda haka waɗanda suke tukutun daga to Allah ta'ala ko ya tsine musu sai sun zama an tsine wa alkarrasu sai kamar an kashe su sai sun cancanci kisa allazi na ne ko fi gamratin sahu sai suna cikin gamra suna cikin jahilci sahun kamar wato jahilci ne ya rufe su suna cikin rufin jahilci sahun kuma suna cikin rakana yasa a nuna suna tambayar a yana yau mujin yaushe ne za a yi tashin alkiyama ita kuke tambaya eh to ka gaya muke yau mahimmin alanar yi fitanu duk ranar da suka ga suka samu kansu a cikin wuta ane musu azaba eh to wannan ce amsar ita ce ranar tashin kiyama din inda ba wani aiki da za ku yi wanda zai canza muku wannan yanayin ba a ranar da za a ce zuku fitina ta ku ko mala'iku zabaniyawa ke ku ɗanɗani azabar alfitina shine azaba kamar in yadda ake saka zinare a wuta yufutana don a gane kyakkyawa da mara kyau don a tsarkake shi daga tsatsa da sauran waɗansu abubuwa da za su hana shi kyalli ko daga nan aka samu wannan cewa idan an ce yufutan to ana nufin ana yi masa azaba kenan da ke zuku ku ɗanɗani wannan azabar fitnatakum hadha alladhi kuntum bi tasajilun wannan shine abin da kuke ta gaggawar wai izo muku kuka kagu akan yazo to gashi ya zo mata hazal wa'adi in kuntum sadiki yaushe ne wa itina bi azabin lahi in kunta minas sadiki goma da azabar Allah idan har gaskiya kuke to ga shi ga azabar Allah da kuke to haka na'am wannan lokacin ya yi goma to to to abin shi haka wannan daga abin da ke na rubuta din shekara da shekaru wannan idan ban rubuta kwanan wata bane lafiya sosai suna cewa ma wujida li ahal jununi hijabun ahsana min qawlihi ta'ala summa anzala alaykum min ba'al gam idza alim bi zati sudur da kuma laƙada sadaka Allah rasulun ru'uya bil haƙi da dukkan mutum da haram insha Allah amin ma alihi na ru'uwa muka har ne zuwa ƙarshen da ke jin sura cewa wanda ya kasance aljanu sun bige shi har ma hankalinsa ya bushe sanda dai aka yi wannan rubutu na wannan littafi cewa babu wani abu a wannan lokacin wanda ya fi amfanar wanda hankalinsa ya gushe kamar waɗannan ayoyi guda biyu wacce take a cikin sota ali imran ثم أنزل عليكم من بأ الجن أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وضعف قد حمتهم أنفسهم يظن بغير الحق ظن الجاهلية يكون حلنا من الأمر من شيء من الأمر كله لا يكفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يكون لو كان لا من شيء ما كنا هاهنا ولو كنتم في بيوتكم لبن كتب عليهم القتل إلا ما لا يولون har yanzu alim za su sudur da kuma wannan da mun fara a wancan da muhammadun rasulullah to sai wannan sai suka ce daga inda kuma za a ɗauki ta bin shine laƙada sadaka Allah wa rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjid harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassina la takafun fa alima lam ta'lam faj'al min zalika fatahan qariba huwa allazi arsala rasula bil huda wal haqqi yuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah to har zuwa karshen sura wato shine ajaran azima kenan Eh, to yadda kenan wa'annan su ne ayoyin dukkaninsu idan aka hada su za a kowace daya ta kunshi harfan da aka rubuta alkur'ani da su kuma har yanzu idan mutum ya karanta da niyyar Allah ta'ala ya riƙe bakin wato namun daji irin masu ko cinye mutane ko halaka mutane to za ka cewa ba za su iya zuwa inda yake ba Allah zai kare shi ma daga dukkan kowane abu ba wai shi kaɗai ba a dai wannan garin a wannan ranar to ba ma wanda wani daga cikin irin waɗannan mushutan zai cuce shi ko a wannan daren ita kuma suratul hujurati ita kuma kamar wanda ya kasance a masaru'i kamar wata wai Allah ga waɗanda ya kasance suke bin mu a sanda muke yin karatu game da koya wa mutane da tunatar da su irin yadda ake yin rukiya shine mun ce akwai alamu to a gane cewa idan an ce a ana nufin farfadiya farfadiya ko da yake babu wani malami ko wani likita ko wani filosofa ko wani scientist wanda ya taɓa cewa yana da maganin farfadiya ko mutum ko aljan ba su da maganin farfadiya gara ma waɗansu suna cewa idan yaro ko marar lafiyar bai wuce shekara goma sha biyar ba to za a iya sa rai ila ko zai wari to amma akwai abubuwan da muka jarraba yanzu ya kai wajen shekara talatin da wani abu da kuma ake warkewa ake ake warkewa kuma an warke har abada don waɗanda suka warke tun shekara ta 1983 ko 82 har yanzu suna nan ba ta ƙara tashi ba tsoron ma cewa da muka cewa ba a warkewa ma shi yasa ma ba ma faɗa da maganin har sai da muka ji cewa abin dai wannan ya warke shuru wannan ya warke shuru wannan ya warke an samu shekaru an samu wajen mutum da ɗari da wajen ashirin ko da sha tara mun ce to sannan ne muka fara faɗa akwai maganin kawai to ɗaya daga cikin irin abubuwan da yake warkarwa ne shine surar suratul hujurati as-sarqu me sarqu ne aljani zai buge bugewar aljani ko cutar aljani wannan abu ne wanda ya kasance mun yi bayani akan irinsa amma shi na farfadiya siffarsa daban take ta za gane wannan aljanu ne kawai ko farfadiya ne idan farfadiya ce zai kasance mutum ya zama ko dai ya kwalla ƙara ka ji kamar ma ba mutum ne ya ƙarar ba sannan kuma yawo ya rika zubowa daga bakinsa ya kumfa sannan kuma daga baya rika cijewa ko fatar bakinsa ko harshensa daga baya kuma sai ya bacci idan ya tashi kuma kaman bai komai ba mai yiwa kuma a samu ya yi fitsari sau da yawa bayan ya farka zai ji ya jike kasansa ko wandonsa ko zanin wani kuma zai kasance yana bige-bige ne ya bige can ya buga can saboda haka galibin waɗanda suke yin wannan za ga cewa jikinsu ko hannayensu duk akwai rauni ya dauje nan ya dauje can ya ya bige a goshi za ka ganin irin waɗannan wani kuma kawai a kwance ma zai rika samun sa kullum a gane kuma har yanzu a tsare yake ko dai ya zama kullum sau ɗaya ko kullum sau biyu ko bayan kwana uku ko sati sati ko wata wata ko shekara shekara ko shekara biyu ko shekara uku dole zai zama a tsare ne amma idan bugun aljanu ne kawai ba na farfadiya ba wani a yaushe yana iya samuwa mun faɗi na samu mun faɗi na aljanu cutan za a gane to in ka ga irin wannan to ka tabbatar cewa farfadiya ce shi shal islam ibn taymiya yakan karanta ayoyin nan na ƙarshen sotul mumini a fahasibtin zuwa ƙarshe ko akwai irin ba sai kai ta jaraba wannan ka ba ka sani ba kai ma ko Allah zai baka wani magani sadidan ya taimake ka da shi wannan shine kuma har yanzu ana iya rubuta ta a sa a jikin bangon ɗaki ko bangon katangar gida shi ma wannan in akwai masu larura irin ta shaidanu su ma Allah ta'ala zai fitar da waɗannan shaidanu ko ya ƙone waɗannan shaidanun ko ya kashe su shi marar lafiya wato ya kasance sun rabu da shi ita je wannan sotul kujira ce to shi ne abin da za mu faɗa saboda lokaci abin da makaranta daidai Allah ka ba mu ladan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين